أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا ورحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم kala ya ce kala sai faɗa ya ce na ji yana ne da dama ya ce rabbi ya ubangiji in yi zalamta nafsi ni na zalunci kaina da ƙasa jiki da kashe shi fagafirli ke min gafara fagafara lahu sai ubangiji ya masa gafara inna huwa al-ghafuru Allah shine mai gafartawa a rahimu mai jin kai ai al-muttasif mai sifantuwa bihi ma da su azalan tun azal wa abadan har zuwa abada har abada ubangiji shine yake sifantuwa da wayannan قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين rabbi ya ubangiji rabbi ya ubangiji saboda wato abin da kai nima ne kai nima da shi gare ni ai saboda haƙƙin ni'imar ka alayya gare ni bil magfirati da gafira da gafara to ka kiyaye ni falan akuna zahiran ba zan zama mai taimako ba lil mujrimin daga masu wato laifi ai alkafiri da kafirai ba da haji bayan wannan in asanta ne in ka kiyaye ni فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنكره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين to je fa asbaha fil madinati sa'iban sai annabi Musa ya waye gari yana mai tsoro a cikin gari ya tarakabu ai yanta zuru ma yana lu yana sauraron me zai same shi min jihatul katili daga jihar wanda ya ya kace din nan to fa idan lazi fa idan lazi tansarahu sai ga wanda ya nemi taimakon su bil amsa ajiyan nan to yastasrifu yana neman taimakon nasu kuma a wannan wato rana ai yastagisu bihi yana neman taimako da shi alaƙin iyin ahara bisa wani kibbi qala lahu musa sai musa ce kai innaka lagawiyo wallahi kai dai ka biya wato ka biya shi shige mubinin mabayyani ai bayin gawa gawayati mabayyani ne wato na bata ka biya tsallake iyaka lima fa'altu saboda abin da ka aikata shi amsa jiya wal yawma da yau wato wannan duk abin da kake yi dinnan to ba daidai bane kai ka biya wato ka biya wato tsokana fada فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين to shi kenan sai ke cewa faran ma arada an yabtisha billazi huwa aduwwul lahum yayin da Musa ya nufin ya danka ga wanda yake shi makiyin su ne da shi Musa da wanda yake mai neman taimakon makiyin su ne to wato sai da mana wato shi wanda ake neman taimako a kansa ibtihi ne to kaga ibtihi shi ko wannan mai neman taimako to shi ba Isra'ili ne to kaga tare suke kenan da Musa to shi kenan to dama jiya shi ya nemi taimakon annabi Musa annabi Musa garin ya taimake shi har ya kashe wannan mutum to yau ma sai gashi ya zo kuma yana faɗa da wani to shi kenan da ya zo yana faɗa da wani to shi kenan sai kuma neman annabi Musa ya taimake shi to sai Musa annabi Musa yake cewa kai dai kafiya kafiya bata kafiya wato kafiya shirye wato kafiya tsokanar faɗa to yayin da annabi Musa ya yi nufin ya danka da wanda yake shi makiyinsu ne su biyun baki daya da shi Musa da wanda ya nemi taimakon to shi ne taimakon sai ce da annabi Musa saboda ina zaton Musa tunda Musa ya fara masa fada sai da shi annabi Musa shi zai danka sai ce a kai ya Musa ya Musa a turi an tafsila ni kana nufin yanzu ka kashe ni kamar yadda ka kashe rijiya ka kashe wani rai eh ya ba ka to saboda ya firgita eh Musa daga zuwa maimakon wato ya tsaya wato maimakon ya tsaya shi kansa ya saurari mai Musa yake nufi sai ya ɗauka Musa wannan faɗa da yi masa to sai ya ɗauka kamar shi zai danka kuma in ya danke shi tunda ya san ƙarfinsa to kashe shi zai sai ce a in turidu ba kuma kake nufi bi illa an takuna jabbaran fil ardi sai dai kawai ka zama wato mai tsaurin kai fil ardi a cikin ƙasa wa ma turidu ba ka nufi an takuna ka kasance min al-muslimin daga masu gyara to fa sami al-qibdi wannan qibdi sai ya ji abinda wannan ba Isra'ili ya ga Musa wanda jiya aka taimake shi to fa alima sai san an al-qatil cewa wanda yake sannan jiya Musa Musa ne yake san fan dalaka ila ta sai ya gudu ya tafi wanda ara fa akhbarahu ya bashi labari da zalika da wannan fa amara fir'aun sai fir'aun ya umarni ya umarci azzabahi da masu yanka mutane da katil Musa su je su nemi Musa duk inda yake su kaje shi to fa akhazu fi tsari ilayhi sai suka haɗu kan hanya wasu sun tafi suna neman annabi Musa to shikenan sai ne waje a rajulun waje a rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
sai suka tafi suna neman Musa su kashe shi waje a rajulun sai wani mutum ya zo shine mu'minin ali fir'auna mu'minin nan na ali fir'auna sai zo minas madinati daga can karshen wato birni karshen garin yana gaugawa yana sauri shi mashi cikin tafiyar su min dariƙin ta wata hanya wato a karfi mafi kusa min dariƙin daga hanyar da suka biyo kala yake ya kai musa sun dai wato jama'a ainihin tsawon fir'auna da mutanen fir'auna ya atamiruna suna taro duka suna shawara a kanka a yata shawaruna suna shawara fika a cikin ka liyar su luka don su kashe ka domin labari ya ji an ce kai ka kashe wannan mutum jiya saboda haka suna nan suna shawara kuma sun fito neman ka za su kashe ka to in ne maka nasiha ka fita daga wannan garin ka fita daga wannan garin wato da gaggawa ka bar garin nan idan ka tsaya kuma kai dan jinjiri to za su zo su same ka ni laka minan nasihina ni ina daga cikin masu nasiha gare ka cewa fil amr cikin umarni bil huruji da fita فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين sai fita daga garin shi annabi Musa sahiban yana mai tsoro ya tarakabu yana sauraron luhuka tsarin haɗuwa da mai neman sa aw gausul lahi ko kuma aw gausul lahi ko kuma cetan Allah ya hu gare shi ƙara sai ce rabbi ya ubangiji najini ka tsirar da ni min alqawmi zalimin daga mutane azzalimai sune mutanen fir'auna ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عند علم موسى يفسكن ده معناه يعني في تلقاء مدينة كثر من مدينة بوجهه لفسكتا لفسكتا أي جهتها يعني في جهة مدينة وهي قرية شعيب ita ce alƙaryar annabi shu'aibu wato masiratu samaniyatu ayyam wato tafiya ce ta kwana takwas kan aje garin misira daga misira sunniyar ji madiyana bin ibrahim an ambace ta sunan madiyana dan ibrahim walan yakun ya arifu ha ya arifu dariqaha tunda annabi musa ya doshi garin bai san hanyar garin ba bai taɓa zuwa ba bai san hanya ba ƙara sai ce ya kusata asarar bi wato ya kusata mana ina roƙon ubangiji na an yi hadiya ne shi da ni sawa sabil tafarki wanda yake wato matsakaici ai kasda tsari wato matsakaicin hanya ai tsariƙar wasadi wato tafarki wanda yake wato matsakaici ilaiha zuwa gare ta fa arsalallahu lahu malakan sai Allah ya kuma masa mala'ika biye biye ana zato akwai sanda a hannunsa fan talaka bihi shikenan sai ya tafi masa jagora ilaiha zuwa garin ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون yayin da ya je wato ruwan madiyana ai rijiya ce fiha a garin madiyana wasala ilaiha ya sa zuwa ga madiyana sannan ya sadu waje da alaihi ummatin sai ya samu jama'a a wajen rijiyar minan nasu daga mutane yasquna suna shayar da mawaki yahum dabbobin su ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسجر الرعاء وابونا شيخ كبير to ne je wannan rijiya ta madina sai ya samu wato wasu mata guda biyu ai min dunihim kuma bayan su wannan jama'a da suke shayarwa ai siwahum wasun su sai wato suka sai sami wato mata guda biyu ta zuda ne ai wato suna kare a gina mahuma wato dabbobin su an ma'i gabarar ruwan wato ma'ana su suna gefe ga dabbobin su ga mutane can suna ta kokawa shayar da dabbobin su amma su sun kare nasu dabbobin amma dabbobin za su je ruwa suna koro su sai su hada su je waje daya sai suka fi kalla musa lahu ma sai annabi musa ya ce da su ma sadubu kuma ne ya shi anun ku za su tsaya ku ba ku zuwa ku nemi shayar da dabbobin ku kala ta sai suka ce da annabi musa ai la nasqi mu dai ba za mu je mu nemi mu shayar da wannan dabbobin ba hadda yusdirar ri'a'u har sai dai su masu da shayarwar sun dawo ai jam'u ra'in kenan ai yabuna har sai sun dawo min su yin daga wato shayarwar ta su haufar zihani don tsoron kan mu je a ta ture ture to in suka dawo muka ga sun gama za su huce su koma to kuma fa sai mu sai mu tafi fanas mu je mu shayar da namu dabbobin ai fi qira'atin yusdiru min rubai daga asdar ne kenan ay yasrifu su juya marasi yahum dabbobin su an mai gaban ruwa wa abuna baban mu kuma shehu tsoho ne kabirun ne yawan shekaru la ya kadur bai da iko an yaske je shayar da dabbobin to shi ba zai iya zuwa ya shayar ba baban mu tsoho ne shi yasa mu kuma muke tahowa mu zo amma sai mun bari sun gama saboda ba za mu shiga cikin tura-tura ba sun gama mun ga suna hucewa sai mu je mu goma shahadi namu dabbobin فسقي لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير sai annabi Musa ya shayan musu da dabbobin su min ji irin ukura daga wata rijiyar da kurbiha a kusan wata rijiyar wato rijiyoyin wato wato da wannan rijiya da ake ta wato ko kawai sai an shayar da dabbobi da ita an kiwon dabbobi da ita to akwai wata rijiya kuma a gefe ita kuma ita kuma rijiya a rufe take ba a buɗe take ba ba wanda yake iya buɗe ta sai ƙarfi goma su ne suke iya ɗaga wato dutsen da aka rufe ta da shi ta saboda kowa ya zo ba zai doshe ta ba shi kaɗai ba zai iya ba sai an haɗu ƙarfi goma sannan za a iya buɗe rijiyar shi yasa kan ake ta gudu to shi kenan sai annabi musa da ya ga haka sai shayar da su da ya shayar musu da dabbobin su daga wannan rijiyar da qurbiha a kusan wata rijiyar rafa'a hajaran ya dauke dutse alhaji buran wannan rijiyar wanda la ya la yarfa'uhu illa ashratu anfusin ba ne iya daga wannan dutse sai mutum goma eh su ne suke iya bude ta sun matawalla bayan ya shayar musu da wasu dabbobin sai ya juya kan in sarrafa juya ya tafi ila zulli zuwa ga inuwa lisan murashin ga wata itaciya ta doce min shiddati harri sham saboda tsananin zafin rana wa huwa ja'iun kuma gashi yana mai yunwa wato yana cikin yunwa ga tsananin yunwa da ta dame shi kuma dutsen sai mutum goma ne suke daukar sa amma da yunwa amma ya daga dutsen shi ya dauke shi saboda karfin annabi Musa fa qala zai koma gindin bishiya ya zauna sai ce ya ubangiji ni dai wato fakirun mabukaci ne lima anzalta ilayya da abin in ka zo kan min da wani abu mabukaci ne ga abin da ka zo gare ni na khairin na alkhairi ai da'amin abinci wato ni dai mutaji mabukaci ne ga abinci to faraja ata ila bihima wayannan mata sai suka koma gun baban su Annabi Shu'aibu fi zamani a zamani akalla mai mata na tarji'ani fi mafi karanci daga yadda suka kasance suna komawa gida a cikin sa to fa afasa alahuma sai tambaye su an zalika ga wannan ah ya na yau kun dawo da sauri to fa akhbara sahu sai suka bashi labari liman saqalahuma ga wanda ya sha musu dabbobin su faqala li ihdahuma sai annabi shaibu ya ga ɗayan su wato ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa mata yace idihi li je ki kirawo shi kirawo min shi to qala ta'ala sai Allah ya ta'ala yace faja'atu فجاءته إهديهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين sai ɗaya daga cikin ƴaƴan nan na Shu'aibu sai ta zo ta dawo tamshi tana tafiya a lastiya'in bisu da jin kunya ai waje akan kuma dir'iha ta sa hannun rigarta ala wajha bisa fuskar ta lullube fuskar ta haya an dan kunya nuhu daga annabi Musa kala ta ce ina ji dan dai baba na ya kuka yana kiran ka dan ya saka maka ladan abin da ka tayi mana dabbobin mu fa ajabaha to shikenan sai ya amsa wannan kira mun kira amma yana mai ki shi nafsi a cikin kansa asabul ujrati karban lada eh ka annaha qasadatul mukafa'ata kai ka ce dai ita da ta faɗa ka tana rubun a saka masa abin da yayi eh in kana min man yuriduha in ya kasance daga wanda yake nufin wato ladan ne to fa mashat sai ta tafi gaba ne je gaba gare shi tunda shi bai san hanya ba sai ta shige gaba dan ya ji ta to fa ja'alat rihu tadribu sawbaha sai wato sai zama na iska ta hadu tana yayi wato sawbaha rigarta fa tafshifu saqai ha in ta iska ta doki rigarta sai ta bude makangaman ta yana ganin kafarta fa qala laha sai anan Musa ya ce da ta ishi kimshi halji koma baya na ki tafi in na ga zan kauce hanya sai ki gaya mu sai wa dulli ni ki shirya da ni Allah da riki bisa hanya fa fa'alat sai ta aikata haka ila an ja abaha har zuwa gogun babanta wa huwa shu'aib shi na nabi shu'aib alaihi salam wa indahu ashawu akwai abincin dare a wajensa fa qala lahu sai annabi shu'aib ya ce da shi ijlis zauna kai Musa fata aisha ka ci abincin dare gashi nan qala sai annabi Musa ya ce da shi akhafu an yakuna iwadan ina tsoron wannan abincin da kamar na ci ina tsoron kai zama shi ne wato ladan abin da ne maka min ma ta kaito ya min ma ta daga abin da na shayar lahu ma gare su wa inna ahlu bait mu ahalin gida ne walla nadlubu ala amal alkhair iwaza ba na karɓar ba ma karɓar lada duk bisa dukkan aikin alheri in muka yi shi eh kala sai annabi shi abin ce la ai ba lada bane adaji al'adata wa adatu aba'i da al'adar iyayena na kabzud daifa muna girmama bako mai masa garar baki wani tsimu ta'am muna ciyar da abinci fa akala shi kenan nan Musa sai ya ci abincin wa akhbarahu ya ba shi labari da halihi da halinsa قال تعالى سي الله تعالى يكي فلما جاءه yayin da yazo wa annabi sai shu'aibu wa qasa alaihi alqasasa ya kissanta masa duk labarukan nan nasa eh min qasas hilqi da kasewar sa qudi wa qasduhum qatlahu da nufin su kashe shi wa to khawfi wa wa khawfi da tsoron sa min fir'auna daga fir'auna qala sai annabi shu'aibu ya ce la takhaf kakka ji tsoro eh kakka kuma jin tsoro na jawtu min alqawmi zalimina ka tsira daga mutanen da suke azzalimai illa sultana li fir'auna ala madyana domin fir'auna ba yi da iko a madyana ikon sa iya misra ne ba ruwan sa da madyana bai sai zo ne ya mana mulki ba ba sai kaga da wa Allah ta ka ta ƙarya ce ah to da wa Allah ta ka ta ƙarya ce tun daga madyana ma nan tafiya kwana takwas ba zai ce wani abu a cikin ta ba eh قالت إليهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين bukarar wato sai wato ihdahu ma ɗayan su daga cikin yayan nasu mata wa hiyal mursalatu ita ce wanda aka aika al-kubra ita ce babban yar ta za aure su gura ko karama ta ce ya baba na istajiru kai ka sifirce shi mana ai istajiru ka rike shi ajiran abin sifirta yar'a ga lamana da zai je kiwon wato dabbobi mai rike mana kiwon dabbobi badala na maimakon mu mata mu rike yi kuma gashi wato gashi karkarfa inna khairu man istajarta sanda biyayyen wanda duk zaka sufurta ya maka wannan aikin alƙawiyu ya zama kakkarfa ne al'amina amintacce kuma ga shi kakkarfa ga shi amintacce ai isa ajiru ka sufurce shi yi kuwatihi saboda karfin sa wa amanati da amanarsa fas'alaha sai annabi shu'aib ya tambaye ta alhuma ga wannan sifofin da ta faɗa ya aka yi ta gane su fa aka bar sai ta bashi labari da ma ta kaddama da abin da ya gabata min rafi hajaral bi'iri na ɗaukewarsa wannan dutse nan na rijiya wa qawlihi laha da ko fadin sa da yi ga yadda yake cewa in shi harbi ko ma ki tafi bayana eh wanda ya rubu da karin annaha cewa ita lamma ja'atu yayin ta zo masa wa alima biha wato wa alima biha ya san wato ya alwa alima biha ya san cewa ga ta ta dawo sawwaba ra'asahu sai sun kuyi da kansa falam yarfa'u bai kuma dan kansa ba balle ya zuba masa ido fara jiba fi in kahihi sai annabi shu'aib ya kwadayi cikin ya aura masa wannan yar tasa kala sai ce ni uridu قال إني أريد أن أنكح كيد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين.
ya aura masa yar tasa. kada sai ce ni dai ina nufin ina son aura maka ɗayan ƴaƴan na mata guda biyu ita ce babbar ko kuma dai karamar a bisa kai mun wato aiki ta kuna ajiran ka zama abin su furta ni gare ni shi ra'ayi da nani cikin wato ciwon dabbobi na samaniya hijjin shekara takwas fa in atmamta ajira in ka cika shekara goma ka yi min ciwo na shekara goma to fa min in duka wannan daga wajen ka ne eh ba ni na tilasta maka ba wa ma uridu an ashqa alayka bana nufin wato in tsananta maka bishiratul ashiri da sharɗin shekara goma yace to sai ne kuma za ka same ni insha Allah in Allah ya so wato ya faɗi insha Allah ya tabaruki dan neman albarka za ka same ni ina daga cikin mutane na gari alwafi da masu cikawa bil ahd da alƙawari qala zalika bayni wa baynak ayyama lajalain qadaytu fala udwana alayya والله على ما نقول وكيل sai annabi Musa ya ce wato zalika allazi qulta huwa tsaran ka abin da ka faɗe shi tsakanin na da tsakanin ka ne to kowane ajali na shekara takwas ko na shekara goma ne qabaitu na yisu bihi da shi ai farantu na ƙare minu da gare shi to fala udwana alai babu shi shi alai ya gare ni bi talabin ziyadati da neman ƙari alai a kansa in dai na gama to da na gama a kyalin da tafi wallahu alama na qul wakil Allah ne wakili bisa abin da muke faɗa ni da kai ai hafizun shine wato mai kiwo aw shahidin mai shaida fa kammal abdu sai wato wannan akabi kulli na wannan wato alƙawari sai ya cika da zalika da wannan wa amara shu'aibu sai annabi shu'aibu ya umarci ibnatahu yassa an tuqiya Musa asan wato yadfa'u bi hafsi ba an ganin shi ya umarci yasa da ta ɗauko wa annabi Musa sanda wata zai rika kore namun dawa gaburan dabbobin in ya tafi jiwo wa kanat asal anbiya indahu wato sandunan annaba baki ɗaya sun zama suna hannun annabi shu'aibu ko wa qafi yadiha asa adam wato shi kenan wato sai wato sandar annabi adamu sai ta abu ta tafi za ta ɗauko hannun da kawai sai kai kan wato sandar annabi adamu wa hiya min asul jannati daga asul ne na aljanna ita tan aljanna ne fa akhadha musa sai annabi musa ya karɓi wannan sandar bi ilmi shu'aib da ilmin shu'aib domin ja a wata ruwaya kuma ake cewa da ta je wato a cikin duhu ne ta kai hannun da sai ta ɗauko wannan sandar da ta kawo sai annabi shu'aib ya ce a'a ta koma wata za ta ɗauko da ta ajiye ta koma za ta dauko sai ta kuma dauko ta har sai da ta dauko ta su uku ta kawo shikenan sai ta tun da kin dauko ta su uku to Allah ya Allah ne ya zaban masa ita to ki bashi shikenan sai ka bu wannan sanda ta Annabi Adam ya ci gaba da ciwo da ita wala ma qala Musa ajala فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون to falan ma kada Musa ajala yanda Musa ya kai wannan ajalin na kiwo ai kiwon nasa ho samaniya ko au ashir sinina shine shekara takwas ko shekara goma wa huwa al-majnun shekara goma da shine wato abin da to bihi da shi sai ya tafi da iyalansa wato ai zaujatihi matarsa bi izinin abiha da izinin baban da annabi shu'aibu na wa misra katarnin misra to da yayin suna kan hanya anasa min janibi tsuri naran sai hango wato wuta daga nesa min janibi tsuri a gefen wato dutsen tsuri tina ismu jabalin sunan dutse ne da ya hango wannan wutar shi ke nan ƙarin da ahli ke ce wa iyalinsa ita matar ta ce in ku zuhu na ku zauna a nan ki zauna a nan ni na hango wuta na aliyu a cikin da hajji kabarin ne wace in zo miki da labari min hada ga wajen wannan wutar an ana dalili da hanya wa kana kad asbaha ya kasance ya kuskure wa hanyar aw da zoto ko kuma in zo miki da garwaji bi taslisi bi taslisi jini ai wato atin yanki wa ulatin da kan wuta ne na nar na wuta la allakum ko ku tasaluna ai tasaddiuna ko ajidi ne wa dawo badulun min ta'il ibtiali min saliya ne billahi bi kasril lam saliya ku fatiha ko kuma sara to shikenan da wace zo miki da wato abin da zaki yi zaki yi wuta to lokacin da ma ga sanyi ga duhu to kuma ya zamana yana laliban hanya to sai hango wannan wuta to shine shi to kai bari je ku a samu mutane a wajen da wace an samu mutane in tambaye su ya hanya take shikenan sai ya je da ya je to shikenan ga abin da Allah zai gaya mana falamma ataiha فلما أتيها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين yayin da yazo wajen wannan wuta min shaɗi ilwadi daga gefen wato wadi al'aiman na dama da Musa da Musa fil buqatil mubarakati a guri wanda yake abin yawa albarka da Musa ga Musa lisama'ihi kalaman lahi don jin sa ga zancen Allah fiha a wannan wajen min shajarar daga itaciya wato badlun min shaɗe bi adatul jari bi adatul jari li balati hadihi fa wa hiya shajaratu annab wato unnab wato ita ce iya wato wato shajara ce ta unnab wato au illi ko kuma illi nabu wato itace ne wasu na cewa ko lalle ko kuma abin da amma iblis wato kadanya ta kadanya ko kuma wato ko kuma itaciya ce ta kadanya aw ausajin ko kuma itace ne na doge an mufassira ce la muhaffafa sai ce ya Musa ya kai Musa da dogin da wannan itaciya Allah yake masa ya Musa inna ni anallahu ni ne Allah rabbul alamin ubangijin talikai baki daya
wa anal ki'asab فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ya Musa ya ce Musa ni ne Allah ubangijinka da kai kuma ka jefar da sandanka fa alqaha sai jefar da sai jefar da ita falan ma ra'a ta hasazu yayin da yaga sandar da yaje ta zo miciji tana motsi ka annaha jahannum kai ka ce wato wato wato miciji ne jannu wa hiya alhayatu shine wato muciya a sagiratu karama min sur'at harakatiha saboda wato gaggawa haraka wato motsinta to da yaga haka walla sai ba da baya hariban yana da gudu min hada gareta walam yu'aqib bai dawo ba to shi kenan fa nubiya sai aka kiransa ya Musa ya ka Musa a kabil ka dawo wala ta hafkaka ji tsoro innaka min al-alimin kana daga cikin amintattu
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب وذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين to kaga kana daga cikin amintacci kuma ka shigar da hannunka ta dama shi ke bika cikin wato aljihunka shine wato yankan wato wato yankan riga kuma ka fitar da ita ta fito ruwa ta lafa ma ka nan alai sabanin abin ta kisan sai akan zumi da usmatin daga jaja jaja ta fito bai ba a faramin gairu su in ba tare da wani mummunan abu ba baratin albarar to fa adkhalha sai annabi Musa ya sa hannunsa a cikin aljihunsa wa harga ya fitar da ita to biyu tana haske ta shu'a shamsu kamar hasken rana daga shalbasara tana lulluɓe gani wamdum ilayka janahaka ka taro wato hannunka zuwa wato ga wato kafadinka minar rahabi wato wato wato ka taro wato janahaka tufukenka ma'ana kafadinka ilayka ka dawo zuwa gare ka minar rahabi wato sabo wato minar rahabi daga tsoro ai fatil harfaini وتكون الثاني مع فتح الأول ودمه أي الخوف الأورو الحاصل من ساموها من إداءة اليد لغا وتحسن هنونا أي دولة أي أورو يفعلوا kun da hannu ne gashi ana ganin sa ja an sa shi a biyu kawai an fito da shi kuma ya zama fitila ya zama hasken rana to dole a sai an sai an sai an tara hankali da an tushira ha to shine ka shigar da ita fi je bisa cikin aljihunka fata uda za ta koma ila halata halula zuwa halinta na farko idan ka sa da farko ta fito mai haske to shikenan in ka kuma sawa sai ka fito su daya da take wa abbar alha ya tabiri da ismil jinahi da jinahu da annaha saboda cewa ita lil insani ga mutum kal jinahi kamar fuffuke ne da tsayar da tsuntsu wato ya ce mata jinahi ya ce mata jinahi wato ya ce mata wato jinahu ko al jinahu wato fuffuke ne wato wadmum ilayka janahaka ko to waznu ilayka janahaka nan janahu yace amma hannu yake nufi saboda kamar hannu kamar haka yake kamar wato hannu kamar wato sun fi ne wato a wajen tsuntsu to fa zalika wa'annan guda biyun nan fa zalika wa'annan guda biyun nan eh duk tashjiji wata habibi ai wannan sanda da wannan hannu wato huma su mu'annasa ne mu'annasai ne wai ma wa inna ma zikirar mujaji ilaihi ma to kada dai an tazkirin abin da aka ishara da shi zuwa gare su al-mubtada wanda yake mubtada li tazkir habari saboda zakar labarinsa to wa'annan wato wa'annan mu'jizozi guda biyu burhana ne hujjoji ne guda biyu mursala ne ababan aikawa dan rabika daga ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa innahum sun dai su dai da fir'auna da jama'arsa kanu qauman fasikin sun zama mutane ne fasikai قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون sai ce ya ubangiji ji annabi Musa ni dai na kashe rai a cikin su shine wannan kibki wa asabiq wanda aka yi magana sa da mu kuma ina tsoron su kashe ni bihi da shi saboda na kashe shi wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'iridan yusaddiqni wato a fi haruna dan wani harunu ko afsahu shine mafi fasaha harshe daga ni ya fi fasaha harshe kuma wato abiyanu wato bayanin sa an fi fahimtar bayanin sa saboda shi anan Musa kamar yadda muka faɗa ran nan gura-gura da suke bakin sa yace to ya ubangiji ka aike shi tare da wani tare da ni zai zama mun wato rid'an ai mu'ilan mataimaki zai zama mun yusaddiquni zai rika kuma gaskata ni bil jazmi yusaddiquni jawabu du'ai wa fi qira'atin bil rafi yusaddiquni wa jumlatu sifatu rid'an wa rid'an kai inni ahabu inni akhafu an yukazzibun ni ina tsoron in je in na ga musu wannan ake su wasu fantar da ni قال فنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما wajibun الغالبون sai ubangiji ya ce da shi za mu karfafe wato za mu karfafe ka da dan uwan nan naka da ka nemi a hada ka tare da shi kuma za mu sanya muku wato hujja ai galabatar rinjaye fala yasluna ilaykuma ba za su sadu da ku ba bi su'in ba za su zo su same ku da wani mummunan abu ba mummunan abu ba izhaba ku tafi da ayatina da ayoyinmu antuma ku wa manata ba kuma da duk wanda kuke ya bi ku ku ne algalimu na masu rinjaye lahu gare su فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مبتلى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين yayin da annabi Musa ya zo musu ya zo Fir'auna da masu bi ayatina da ayoyin mu bayyana sun aiwa bi hatin mabayyana halin hali ne kalu sai suka ce ma haza wannan dai abin da Musa ya zo da shi bai zama ba sai dai wato sihiri ne muftaran ai muftalakun abin kage wa ma samina bi haza ba mu taba jin wannan ba ka'idan kasantacce fi ayyama abayina a kwanukan iyayen mu al'awwalin na farko wannan abin da ya zo da shi mu ba mu taba jin ma an zo da shi a wancan zamanin ba kawai sihiri ya shiga ya zo mana da shi وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار وقال بواو وبنونها وقال كما قال موسى sai annan Musa ya ce rabbi ubangiji na shine masani daga wanda yazo da wanda yazo da hushiriya min indihi daga wajen ubangiji wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda kuma wato kyakkyawan karshe zai kasance gare shi ai al-aqibatu mahmudatu kyakkyawan karshe tiddar al-akhirati a gidan lahira ai huwa ala shine ni shi kai ne a cikin wato wato yankin nan guda biyu fa ana muhiqqu ni macancanci ne fi ma bi su biyu cikin abin da zo da shi إنه لا يفلح الظالمون in dai wato azzalimai wallahi ba sa rabota su ne kafirai وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صاحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني وإني لأظنه من الكاذبين sai fir'auna ya ce ya ayyuhal malau ya ku jama'a ni dai ban san muku wani ubangiji ba in ba ni ba eh ni ne kadai ubangiji ba wani ubangiji ba ni ba to ya kai hamanu fa auqilli ya hamanu ala tsayin ala tsini ka gura mun wato wuta wato ala tsini bisa laka ya kai hamanu ai fa bahliyal ajura ka dafa mun wato wato wato birki wato ba birki fa na mota ba wani irin wannan birkin zambulo eh wanda ake kona shi da wuta to fa alli sarhan ka sanya mun wato gini ai kasaran katanga aliyan madaukakiya la alli atsalu ila ilahi musa me wace ni in tsin kayo ubangijin musa anzuru ilaihi ne kallo zuwa gare shi wa aqifu alaihi in tsaya akan waiwaye shi ne ne ko inni la azunnu min al-kazi ni ina zaton dai musa yana daga cikin masu sarefa fidda yi cikin da'awarsa ilahu ubangiji ahara wani ba ni ba fa annahu cewa shi ko musan yana da'awar rasulahu wato rasuluhu wato manzon wannan ubangijin ne
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون wata gabar sai girman kai shi da nasa duk suka yi girman kai fil ardi a cikin kasar Misr gairi haƙi ba da gaskiya ba kuma sun ga suka zaci cewa su ba za su dawo zuwa gare mu ba فأخذناه وجنوده فنفذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين sai muka kama su muka kama su cikin fir'auna da rundunar tasa muka jefa su cikin wato kogi wato kogin wato maliya suka muka jefa su cikin kogin wato almalihin da gishiri bagari ku sai suka nutse to ka duba ka ga ya karshen azzalumai ya kasance kina taru yayin da suka koma ilal halaki zuwa ga halaka وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا mun ينصرون sanya su a duniya sun zama shagabanni masu kira zuwa ga wuta bid'a'ihum saboda kiran su ila shirku zuwa ga shirku ranar alkiyama ba su da mai taimako wanda zai kare su da azaba وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين mun biyan musu da wato la'ana a wannan duniya za a ta tsine musu ai khizyan kunyata wa yawmal qiyamati ranar alkiyama kuma hum minal maqbuhin suna daga ababen nesantarwa ga wurin rahama Allah ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون wallahi hakika mun ba annabi Musa littafin al-Taura bayan mun halakar da tsare ku al'ula na farko mutanen annabi Nuhu da Ada da Samuda da wasu su basairin linnasi basairin linnasi ai halin hali ne min kitab da kitab ajin basiratin jami'i na basira wa hiya nuru wato ita haske wa hiya nurul qalbi ita ce wato hasken zuciya ai anwara hasake hasake lil qulubi wato ga zukata wa hudan da shari'a min dalalati daga bata liman amila bihi ga wanda ya aiki da shi wa rahmatan kuma da rahama ne liman amana ga wanda ya imani bihi da shi to duk mun ba su wannan la'allahum yazakkaruna ko su wato ya ce izu na sawa an sulhi ma biyu da abin da yake cikin sa minal mawa'id na daga wa'azu zuwa wa ma to ka gani wato aka ce wato annan Musa tun da ya taho da iyalinsa da ya bar sai shi zai je ya hango ne a wajen wuta da aka yi masa aike bai dawo gurin iyalinsa ba sai da ya tafi aka halakar da Fir'auna sannan ya tuna inda ya ce tuna ya bar iyalinsa saboda ya ya bar indiyarsa ya tafi indiya ta ubangiji to saboda haka wa zai tuna yana indiyar ubangiji ba wanda zai tuna وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين baka kasance ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijanibil jabal a gefen dutsen nan ayul wadi ko kuma wadi al makani ko wato bujiyar na algarbi wato da ke na dama min Musa daga Musa hinal mujalla jati yayin gala wannan iz qabaina ila Musa al-amra yayin da muka yi wahayin wato lamarin bin risal da manzanci ila Musa zuwa ga Musa eh muka masa wato wahayin aike ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna da komihi da mutanensa wa ka ma kunta min ash-shahidin ba kamar kana daga cikin mahalarta bin zalika ga wannan fata alamu balle ka san shi fatu hujura fatu hujura bi kuma ka bada labari da shi baka san wannan ba baka nan akai mu ne muke gaya maka ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين yace walakin na sai dai cewa mu dai mun farar da tsare ku ai umman al'umma sai ba da Musa bayan Musa fatala wala alaihimul umuru sai shekaru suka tsayi gare su ai dalat a amaru shekaru su tayi tsayi fanasul uhuda sai suka manta alƙawarurruka da aka yi wanda rasatul ulum ilmai kuma suka shashashe wanda da alwahayi wahayi ya yanke to fa ji ina bika sai kuma kai muka zo da kai ya Muhammadu rasulan manzo wa auhayna ilayka muka yi maka wahayin khabarin Musa labarin Musa wato gairi da wani Musa wa ma kunta sawiya baka zama mazauni ba ai mukiman zaunan ne shi ahlul madina a cikin ahlul madina tatlu alaihim ayatuna da bi karanta musu ayoyin mu fata arifu kisatan balle ka san kisasu fatu biru ga fatu biru ga kai ba da labari da ita walakin na sai dai kawai cewa ku nan mun kasance murtidina masu aike ne laka gare ka wa ilaika zuwa gare ka duk akhbarin mutaqaddimi da labarin da labarin wato wa'anda suka gabata wa'annan duk abubuwan da ake faɗa baka nan aka yi su ya to baka cikin mutanen Madina abin da ya faru a rijiyar nan baka nan abin da ya faru wajen ciwon alam musa da yarjejeniyar da aka duk baka nan mu muke baka labari وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون mata wato gefen wannan dutsen nan na ɗorin jina yayin da wato muka yi kiran musa cewa ya karɓi littafi buku watan da ƙarfi walakin sai dai kawai arsalna ka mun aiko ka rahmatar rahama nan rabika daga ubangijinka dan ka gargadi mutanen da wanda yake ranka mutane wa inda wato wani ne gargadi bai zo musu ba min kabrin ka kafin kai ko hum ahlul makka su ne mutanen makka la'allahum yadhakkaruna ko su yasizuna sawa an su ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين to wannan za su siba hun musibatun ba dan kawai wato musiba wato ta same su wai hukumatun hukuma lima qaddamat aydihim da abinda hannun su ta gabatar ne da kowar da kafirci wa gairihi da wani sa sai ya kulu in musiba ta same su su ce ya ubangiji ne ya hana ka aiko mana manzo in ga aiko mana shi manzo ba za ta da ayyukan ba ayoyinka ai al-mursal biha abun aikowa da ita wala kunu wala kuna mu kasance mun daga wato masu imani وجواب اللولا جواب اللولا محذوف abin شابيوا ne wa ba da hu abin da yake bayan da mutu da mutu da ne wal ma'ana wato ma'ana dai laulal isabatu ba dan wato dacewa ba al musabbibu wato mai sabbutawa wato al musabbibu al haqawlahum mai sabbata fadin su al haqabaranta aw laula qawluhum ba dan fadin su ba almusabbibin da sabbata ala gare ta ai la'ajalnahu da wato mun gaggauta musu bil uqubati da uquba da uquba da mun wato da mun zo musu da uquba da gaggawa wala ma arsalnaka wato ilayhim rasulan da mu aike ka zuwa gare su ba wato man kana wato matsayin manzo wato ba dan wato wato da yake laula mai hana wato ba dan wato laula an tusibahu ba dan wato kan musiba ai uquba wato ta same su ba da abin da suka gabatar da hannunsu na daga kafirci da wurinsa wato su ce ba aika musu manzo ba don haka ba to shikenan su da ba aiki kowa ba wato wannan dan kansu faɗi wannan to shikenan wa makun namu azzubina hatta na asa rasula ba wanda za mu aika ba wanda za mu alama sai mun aika masa manzo to saboda haka muka aika musu manzo dan ya gaya musu abin da muka tura shi ya gaya musu na tauhidi da kuma duk cikin irin abubuwan da za su yi فلما جاءهم الحق فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا قالوا سائران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون يا إذا تغسيا تزو مسجين على محمد صلى الله عليه وسلم شنو غسيا يا إذا تغسيا تزو مسجين عندنا أولا kalu sai suka ce me ya hana a ba mu misalin abin da aka ba Musa min al-ayatin daga ayoyi eh me yasa me ya hana mu a ba mu wannan kaliyadi kamar wato hannu da take yin haske albayda wa take fara wal asadu sanda take zama miki jiyo ga yayi ma da wannan su awal kitab ko kuma a ba mu littafi jumlatan jumla wahidatan guda daya domin shi a taura wato baki daya aka sauka masa da ita to me yasa mu ma ba yi mana haka ba qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce awalam ya kafuru shi yanzu sun kafirce da abin da aka ba wa Musa mun kabla sun gaba ya yi kalu yayin da suka faɗa biyu a cikin sauki Muhammadin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi suka ce musu zahira ne ban ce ne yanzu za su ce wai me zai hana wai ba za a kawo irin yadda aka ba Musa shi ma a ba shi ba sai da Musa da Annabi Muhammad duk sun ce wai masu jibi ne to me kuma ya kawo a ce a ba shi abin da irin abin da aka ba aka ba Musa eh fi qira'atin sihirani ai alqur'ani alkur'ani wa taurat da taura maimakon wancan zahira ne wannan kuma sihira ne sihiri ne guda biyu ta zahara sun ce makekeniyar juna wa kalu suka ce inna bi kullum kafiruna mu masu kafircewa ne da kowanne daga wayannan annabawa guda biyu da kuma littafin nan guda biyu mun kafircewa musa mun kafircewa nan mamu mun kafircewa a taura da alkur'ani قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين كغير أمسك سيء كذود للتابي لبوزن الله شيء بشريا منهما لبوزن أن الاتفاق قدابي فلا ديش عند كنت وما تدس سياتيك ولكم شكين فتنكو فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك أم بس أمسى مكبا du'a aka kiransa bil itiyani bi kitabin da zuwa da littafi to fa alam ka sani annama yake duna kadai dai abin da suke bi a hawa ahun to yasa yanzu ce su ne bi kubrin cikin kafircin zu wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin man adallu ai ba dai wanda ya bata daga wanda ya bi wato to yasa yanzu ce sa wanda ya bi zuciya to yasa yanzu ce sa to ba wanda ya kai shi bata da gairu hudan ba da shari'a ba min Allah daga Allah ai la aballu ba mafi fata minhu daga gare shi inna Allah la yahdi qawma zalimin dan dai Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai sune kafirai ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول wallahi hakika dai mun yi bayanin zance nan gare su wanne ne zance shine alqur'ani mun yi bayanin alqur'ani gare su la'allahum yatadhakkarun ko su yata'izuna sawa an su yu'minuna ba sai su imani الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون alladhina atainahum alkitaba sun yi wanda muka ba littafi min qablihi ai kafin alqur'ani kun bihi yu'minuna su suna masu imani wato bihi da shi ai zandala nazalat wannan ta sauka ne fi jama'atin cikin jama'a wato aslamu da suka musulunta min al-yahud da yahuda ka abdullahi bin salam ka abdullahi dan salam wa gairihi da waninsa wa minan nasara da kuma wato mutanen nasara kadimu suka gabatar min habashin daga habasha wa min sham daga sham وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين wai za a fi alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu shine alqur'ani wato idan wai za a fi alaihim wato wai za a fi alaihim alqur'ani idan wato aka zama aka karanta musu wato ana karanta musu qur'ani kalu ta ci amanna bi min imani bi innahu alhaq shi da qur'ani gaskiya ne na rabbina daga ubangijin ne yake inna kunna min qablihi muslimuna muslimina mu dai mun kasance musulmi min kabli tun gaban wato zuwan sa ayyuka wahidi ne mu mun kasance masu wato wato masu kadaita Allah tun kafin ma alqur'ani ya zo أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بنا حسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ulaika wa innahum sune dai wato yusawna ajrahum su ake ba ladan su marratayn marra biyu bi imanihim saboda imanin su bil kitabai da littafin da littafin guda biyu bi ma sabaru ai bi sabrihim saboda hakurin su alal alal amal bisa aiki bi imanin su wa yadrauna as-sayyi'a wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'ata suna iji mummunan aiki bil hasanati da kyakkyawan da gare su wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna cewa daga abin da muka arzuta su suna sadaka وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين idan suka ji allagwa wato wace cikin magana ai ashtuma zagi wal azabi shi ta nuna ku ba da kafirai arabi sai su kawo da kai an hugaburan sa wakalu sai su ce lana a'maluna ayyukan mu dai ya sun tabbata gare mu wa lakum a'malukum kuma ayyukan da duk kuka ya tabbata gare ku salamu alaikum wato aminci ya tabbata gare ku ai salamu mutara kasu wato ta aminci wato na rabuwa da juna ai salimtum kun ku kuta minna da garin mu ne cikin zazzabi wa gairihi da wannan sa la nafsu bil jahiliya mu dai ba ma neman jahiliya ai la nasabuhum wato ba za mu abuci jahilai ba wannan zala ita kuma wato aya mai zuwa ta sauka ne fi hirfi sallallahu alaihi wasallam cikin kwaɗayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala imani an yi abi dalib duk imanin amman sa wato abu dalib abi dalibin sai Allah yake in ga galata hadisi إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين kai dai ba ka shirye da wanda ka so hidaya ta huce riyarsa Allah ne ka yake shirye da wanda ya so kuma shine wato masani da muhtadin shiryayyo وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون wa qalu sai wato mutanen su suka ce in la tabi'ul huda ma aka wato in dai muka bi wato a shari'a ma aka tare da kai muka hasab a tattauce mun arna daga kasan mu ai nan tabi'u nan mun taza min ha a cire mu min ha daga gare su bisul atin da gaggawa Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce awalan numa killahum harama shin ba mu tabbatar musu da harami ba aminan amintacce ai mun tabbatar da su a cikin harami haramin kuma ai aminan amintacce ne wanda suke aminta shi a cikin zamanin igararsu da kai da hare-hare wato wanda yake cikin wato harami to ba za a kai shi wato ba za a yi masa wato ba za a yi masa wato ba za a kai masa hari ba ba magana hari balkatul da kisa alwaki ayi masu amkuwa min ba'd al-arab da shan laraba ala ba'd bisa shafi yujba ilayhi samaratu bil fawqani tujba wa ta ta ne kuma yujba ana janyo dukkan wato kowane abu zai zuwa ga yanci wato ana janyo itatuwa nau'i na 'ya'yan itatuwa na kowane abu zuwa gare shi min kullu abin daga kowane sasanni rizqan arziki lahum gare su min ladunna ayi inda na daga wajen mu walakin na aksarhum sai da yawa yawan su la ya'lamuna ba sa sanin Allah ma na qulu cewa abin da muke faɗa su haƙun gaskiya ne وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين Daidaiwa a halakna muka halakar ƙaryacin daga wato alƙarya ana nufin ahalin alƙarya matsayacin ma'isha ta ha wadda wato ta yi ɗagawa a harkar rayuwarta ta yi girman kai har isa ta ha rayuwarta wa wuri da wuri ƙaryaci ahalin ha ana nufin alƙarya ɗinan da aka ce ana nufin ahalinta ne to fitilka masakin hu wannan mutanen da suka yi ɗagawa muka halakar da su to wancanan ka ga garin su ga gidajen su nan lam tuskar wato ba kuma zama a cikin ta wani babin bayan su illa kalilan sai dai kaɗan zaman bilmarati ga masu wato shigewa sai su zauna yau mai yini au ba da hukuma kuma shafin yini idan sun zo suka ga garin sun gari sai su tsaya kawai su huta amma ba mutane zaunannu a garin tunda aka halaka su aka halakar da mutanen garin saboda laifin da suka yi don yawa su ƙaryatar da manzanninsu to ba wanda kuma wasu kuma zama a garin hukunna na hannun warisina mu ne masu gajewa nuhun gargarin su وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ubangiji ga bai zama mai halakar da alƙarya ba ba to bai zama mai halakar da alƙaryu ba ba wata alƙarya da wato ubangiji ya zama halakar da ita da zulmin da zalunci wato wato wato ma kana da muka mutukar kure da zulmin minha wato ba wata alƙarya da wato ubangiji ya halakar da ita eh saboda zalunci min halaka alƙaryar to ba za a halakar da ita ba hatta ya aka fi ummi ha rasula har sai dai ya aiko manzo cikin wato mafi girman alƙaryatun wato area tulu alaihim ayatina wanda yake karanta musu ayoyinmu wato in ya karanta musu ayoyinmu in suka ji suka imani shi kenan in ko ba su imani ba to shi kenan azaba sai da yankanta a kansu wa ma kunna muhlikil qura mu dai mu zama masu wato halakar da alƙari ba illa wa ahlu hazalimuna sai dai ahalin alƙariyar wannan sun zama azzalimai bi tafzilin rusuli da sarrafantar da manzannin su وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون abin da aka baku wa ma ujitu min shay'in wato abin da aka baku wato duk abin da aka baku min shay'in na wani abu to wannan abin da aka baku to fa mata'ul hayatid dunya abubuwan jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya wa zinatuha kuma wato adanta ai ta tamatta ulu za ku ji daɗi wasu su zai yanzu za ku yi wato ado biyu da shi ayyama hayatikum kwanukan rayuwarku sun mai fara sannan abin ya ƙare amma duk abin da yake wajen Allah ai ya ta sawaba hu sakamakon sa khairu shi ya fa alheri wa abu ya fi wanzuwa afala ta yi nuna shi yanzu ba za ku ba za ku hankalta ba da ta yi ta yi nuna waliya ya yi nuna ba za wa ku hankalci annal baqiya cewa abu mai wanzuwa khairu shine mafi alheri min alfani daga mai karewa ba أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا
shi yanzu wanda muka yi masa alƙawari alƙawarin wanda yake kyakkyawa wa huwa laqi shi ne su haɗuwa da wannan alƙawarin ai musi- musibu mai samun sa ne wa huwa jannatu ita ce shi ne aljanna alƙawarin kamar mata Allah ya zama kamar wanda muka biya da- muka bi da shi daɗi mata alhayatu dunya kayan jin daɗi na rayuwar duniya fa yanzu da shi kenan wannan jin daɗin ya guje an garibin ga kusa ya zama kamar sa ثم هو يوم القيامة الذي مرانا القيامة من المهدرين yana daga cikin wa'anda ake halartarwa ga annara wuta al'awwal na farko al-mu'min shine mu'mini wa tani na biyu ko al-kafir ai kafiri ne ai la ta samu ba daidaito bai na huma tsakanin su ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ranar da yajihim Allah ranar da Allah zai kira su fa yaqul sai ubangiji ya ce ina wato amma ababan tarawar da ni allazina kuntum tazumunahum wanda kuke riya su cewa shuraka'i ababan tarawa ne da ni a cikin bauta قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول سوى إن عذابا في إنكنت أكن سجي سوى وإن عذابا في إنكنت أكن سوى بدخول النار بشجاوتا وهم رؤساء الدلالة سنة شجبا لم قتل سجي سوى ربنا أبنيدهم وإن سنة سكا قتدموا وإن سنة وإن سكا قتدموا واتو أقويناهم واتو وإن سنة وإن سكا قتدموا واتو ممتدني لسفا أقويناهم واتو ممتدني أقويناهم ممتدني لسفا ai khabaruhu shine labarin sa ba fato mun fatar da ai a goyana mun fatar da su fagawu sai suka bata eh fagawu din shine labarin su kama ga waina sai suka bata kamar yadda mu ma muka bata ai lam nukrihu ba mu tilasta musu ba ala wato alal gayyi wato bisa kata ay kamar ra'ana mu dai ubangiji mun kubuta ilaika zuwa gare su mun da gare su ma kanu iyana ya abuduna su dai basu kasance masu bauta masu bauta ma zuwa gare mu ba ba sa bautar su gare mu ma din nan najiya ce wa qudimal maf'ul an gabatar da maf'uli lil fasil saboda wato kan ayoyi e ma kanu ya abuduna iyana ne sai kamar saboda su fara wato wato saboda wato fasila ta ayoyi da ne ma kanu iyana ya abuduna alhamdulillah sai kun maka sun Allah ya kinke ta amin ta ga wannan ruwan shi insha Allah ya kinke ta Allah ya adin ko amin Allah ya mala ba ta amin Allah ya lanta amin jin majalla ga amin sanan ta wala ba mu lafiya Allah ba mu da din da mu shi shi ta duniya Allah ya kinke ta amin karam Allah ya shirye ta Allah ya kinke ta ko ne ruwan Allah ya wata amin da ko ne ma da Allah ya wata ba ta abin da mana ko ne Allah ya wata amin kuma Allah ya wata fatiha da fatiha da صلاة الفاتح فاتحة